أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهل بيته وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله Wa'alaikun salam wa rahmatullah.
godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya sake kadar haduwarmu a wannan masallaci mai albarka na almuhajirun domin ci gaba da tafsiri cikin alkur'ani mai girma inda muke tafsiri a cikin suratul baqara jiya mun tsaya a aya ta 245 insha Allah tabaraka wa ta'ala yau kuma zamu tashi aya ta 246 muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya dacar da mu Amin.
yau muna alhamis tara ga watan Ramadan shekara ta 1447 bayan jira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 26 ga watan biyu shekara ta 2026 miladiya bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين hayyaka Allah Allah tabaraka wa ta'ala yace alam tara ila al mala'i shin baka duba zuwa ga jama'a baka duba ana nufin ba ka sani ba domin annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da hakan ya faru bayyana Allah tabaraka wa ta'ala ne ya sanar da shi shi yasa malamai suke fasara alam tara bi ma'ana alam ta'lam ba ka san Allah tabaraka ba ka san wato almala'i wato jama'a- jama'ar da suke min bani isra'ila wata jama'a daga cikin banu isra'ilawa min ba'di musa bayan mutuwar annabi musa alaihi salam id qalu li nabi- li nabiyyin lakum yayin da suka ce da annabinsu ib'at lana malikan suka ce da annabinsu ka turo mana shugaba ka turo mana jagora nuqatil fi sabilillah wanda za mu yaki tare da shi domin Allah tabaraka wa ta'ala Kale sai ya ce da su shi annabin nasu hana asaitun, yanzu shin kuna tsammanin in ku ci ba alaikum rikitalu idan aka wajabta yin yaƙi a kanku in aka rubuta mana aka faranta dole sai kun yaƙi. Allah tu katilu kuna ganin za ku yaƙi ɗin? Kalu sai suka ce wa malana me ke gare mu ma'ana me zai hana mu? Allah nu katila fi sabilillahi a ce ba za mu yi yaƙi domin Allah ba to me zai hana? Wa qad ukhrijna min diyarina gashi kuma hakika an fitar da mu daga gidajenmu wa abana ila da kuma ƴaƴayenmu Allah tabaraka wataala ya ce falamma kutiba alaihimul qitalu yayin da aka faranta yin yaki akan su tawallau sai suka juya baya suka yi yin yaki din illa qalilan minhum sai ɗan kaɗan daga cikin su ne kawai wato suka ji suka yi yaki din alhali kuma da sun yi alwashin cewa za su wallahu alimun bizalimin Allah tabaraka wataala ya ce masani ne dangane da waɗanda suke azzalumai ma'ana waɗanda ya ce a yi kaza su ƙi Allah ke ga manzon Muhammad sallallahu alaihi wasallam alam tara ila al-mala'i min bani Isra'il ba ka san jama'ar da suke daga cikin banu Isra'ilawa ba min ba'di Musa bayan wato mutuwar annan Musa mala'i wato ana nufin jama'a yana daga cikin kalmomi da suke a larabci suke nufin jam'i amma kuma babu mufradin su gaba ɗaya kamar a ce alƙaunu jama'a to babu mufradi kamar alrahadu taron jama'a babu mufradin sa kamar aljaish a ce rindana shi ma bashi da mufradi kamar khayl kamar ibl duka suna daga ciki kamar irin wannan din almala'u wato jama'a min ba'di Musa id qalu li nabiyyin lakum yanda suka ce da annabinsu wane ne annabinsu qur'ani bai faɗi cewa wane ne annabinsu ba an sami wato sunaye da yawa kimanin guda uku ko guda hudu daga malaman tafsiri magabata cewa id qalu li nabiyyin lakum ba'ath lana malikan yanda suka ce da annabinsu a turo mana jagora da zamu yaki wasu ka ce wannan annabin nasu shine yusha yana cikin jikanin wato annabi yusuf alaihi salam wasu ka ce a sunansa shamun shine wato annabin nasu da suka cewa a turo musu da jagora wasu kuma suka ce a wato shamun din da yaren ibraniyanci ne su ibraniyanci idan sinin ce sai a mata ya'ya guda uku sai su zamto wato sha a madadin sa shamun bi ma'ana sam'un mahaifiyarsa ta yi ta addu'a Allah tabaraka wata ala ya ba ta haihuwa sai Allah tabaraka wata ala ya amsa sai take cewa sam'un ma'ana Allah tabaraka wata ala ya ji ya kuma amsa to a ibraniyanci suke cewa sam'un wasu kuma suka ce suna wannan annabin ishmawil wannan kuma da yawa sun fi hakaito a cikin tafsirin su cewa sunan annabin nasu ishmawil wanda ke shi ma a larabci yana nufin isma'il domin da wawun da yawun sanduka wato sukan wakilci juna suka ce da annabinsu ib'at lana malikan a turo mana da jagora shugaba muqatil fi sabilillah wanda zamu yaki domin Allah tabaaraka wa ta'ala sai annabin yace da su yanzu kuna ganin idan hal asaitum yanzu kuna tsammanin yanzu in kutiba alaikumul qitalu idan aka faralanta yin yaki akan ku Allah tuqatilu kuna nufin yanzu za ku yi yaki Allah ɗin nan abin da ake nufi an tukatilu ba wani fayi ba ne, shin kuna tunanin yanzu in an faranta yin yaƙi a kanku, za ku yi yaƙi sai suka ce wa madana Allah nukatu da fi su billah. To me zai hana mu a ce ba za mu yi yaƙi domin Allah ba, domin daga kalmar Allah ba, me zai hana? Wa qad ukhrijna min diyarina alhali gashi an fitar da mu daga gidajenmu suna nufin wani bangare nasu ba su masu maganar ba. Domin su yanzu suna nan cikin kwanciyar hankali suna ma gidajensu abinda suke nufi ‘yan uwansu da aka fitar da su sanadiyar yaƙi. Ofar jinamin diyarina an fi damu daga gidajenmu suna nufin ‘yan uwansu, wa abana ina da ‘ya'yayenmu suna nufin ‘ya'yayen ‘yan uwansu. Allah ta baraka wata ala ya ce falon ma ku tiba alaihim alƙitalu yayin da aka faranta yin yaƙi a kansu ta wallau kawai sai safiyar da kai suka ƙi da kuma sun ce in an ce a yi za a yi har kuma annabin ya ce da su yanzu kuna ganin in an ce ku yi za ku yi tuni zai hana mu ana cewa ku yi su yi ɗin kuwa sai kawar da kai illa kalilan minhum sai dai yan kaɗan daga cikinsu su waye yan kaɗan da suka je gurin yaƙi su ne waɗanda labarinsu zai zo nan gaba na cewar ɗaluta ya ɗebe su sun fita tafiya yaƙi aka je tsallaka wata ƙorama ko wani ruwa ya ce kada su sha amma suna zuwa kawai da yawa suka sha yan kaɗan da su sha ba to wannan yan kaɗan da ba su sha ba su suka je gurin yaƙin kuma su suka ci nasara to a nan illa kalilun minhum sai dai yan kalilan minhum yan kaɗan daga cikinsu su ne waɗancan da suka tsallaka wannan korama ba su sha wannan ruwan ba Allah tabaraka wa ta'ala yace wallahu alimun bi zalimin Allah tabaraka wa ta'ala masani ne dangane da wanda yake azzalimi wanda aka ce yayi kaza amma bai ba ko aka ce kar yayi kaza kuma yayi na'am
وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم حياك الله الله تبارك وتعالى يسي وقال لكم نبيه sai shi annabin nasu ya ce da su wato ishmael din inna allaha qad ba'atha lakum taluta malika lalle allah tabaraka wa ta'ala ya turo muku taluta a matsayin jagora din tunda sun ce ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah a turo mana jagora shugaba da zamu yaki karkashin jagorancin sa domin Allah to sai annabin nasu ya ce inna allaha qad ba'atha lakum taluta malika to gashi Allah tabaraka wa ta'ala ya ansa kiran ku Allah ya aiko ɗaluta a gare ku malikan a matsayin jagora wanda za ku yaƙi ƙarƙashinsa. Ƙalu sai suka ce, "An na ya kunu labin mulku a daina." To, daya za a ce mulki ya kasance gare shi a kanmu, ya zama to ɗaluta ya kuma jagora. Daga ɗan adam kenan. Wani hannu a haƙu bil mulki minhu, alhali mu muka fi cancantar mulki fiye da shi, mu muka fi cancantar a ce a cikinmu ne ban da shi, shi mafaɗan garinsu ne. ka ce mu muka fi cancantar a ce shi mu daga cikinmu ne jagoran yake alhali shi ɗaluta walam yi wuta sa'atan min almal ba a ba shi yalwa na dukiya ba ba mutum ne mai kuɗi ba ƙala sai annabin nasu ya ce da su inna allah astafahu alaikum lalle allah tabaraka wa ta'ala ne ya zaɓe shi akan ku shine dai jagora ne wa zadahu basatan fil ilmi allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara masa yalwa cikin ilimi wal jismi da kuma jikinsa wallahu yu'ti mulkahu man yasha Allah tabaaraka wa ta'ala shi yake bada mulkin sa ga wanda ya so wallahu wasi'un alim Allah tabaaraka wa ta'ala mai yalwa ne kuma masani shi yake yalwata wa bayi shine masanin abin da ya dace ga bayi din kuma shine masanin duk abin da bayi suka yi subhanahu wa ta'ala to a baya sun yi alwashin cewa a turo musu jagora kuma shi annabin Ishmael ya ce da su yanzu kuna jin cewar lalle idan an turo jagora za ku yaƙi suka sake akkadawa cewar ku zai hana. Idan mutum ya ce me zai hana ya kaza yana nufin mai tabbas zai kaza ke. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa qala lahum nabiyyuhum inna Allaha qad ba'atha lakum qaluta malika. Annabin nasu ya ce da su to lalle fa gashi Allah tabaraka wa ta'ala ya aika muku da qaluta a matsayin wato shugaba. Shi qalut din anashin sunansa shawi bin kais yana daga cikin 'ya'yan bunyani dan annabi yaqub alaihissalam yana daga cikin zuriyar ana ce masa daluta ne saboda tsawonsa dogon mutum ne duk cikinsu a lokacin ba a san mutum da ya kai daluta tsawo ba malamai suke cewa malaman tafsiri a cikin suka haka yato ƙarƙashin wannan aya cewar ya fi kowa tsayi da kafaɗa da kai ma'ana duk garin ba wanda ko duk jama'ar ba wanda ɗalutu bai fi shi daga kafaɗarsa zuwa sama ba kowa daga kafaɗarsa abin da ya kasa ne wanda ya tsawo sosai shine wanda ya zo jikin kafaɗar ɗaluta sai dai kasa sai dai kasa sai dai kasa amma babu wanda ya zarta kafaɗar ɗalutu kaga fikon da yawa idan ka ga an ce wani ya fi wani tsawo yawanci bai faka ba duk tsayin da wani ya fi wani ya ga in da ba tsaya a gwada sai ga iyalan ne in za a tsaya sai ga kunnen su ya zo amma kuma haka ana ganin wancan dogo wancan ba dogo ba dan ratar iya kaɗanci kaga kafin mutum da tsawon da ya kai kanka ko a ce mutum ya zo kafaɗarka yawanci sai dai ƙananin yara ko waɗanda Allah ta baraka wata rai su dai a haka amma galibi tsawon da yake tsakanin mutane kaɗan ne to shi ɗaluta Allah ta baraka wata rai sai ba shi tsawo shine wa za da hubbastatan bil ilmi wal jism Allah ta baraka wata rai ya ba shi yalwa wajen jikinsa ya zama ƙarfi yana da tsawo kwarai da gaske shi ɗalut malamai suke cewa wato yana da waɗansu yana da wani jakinsa ko kuma kamar yadda imam nabawi ya ce babansa ne yake da jakuna yake kiwon jakuna wata rana sai wato abin da ya faru wata rana sai jakunan babansa suka bata da suka bata sai mahaifinsa ya ce ka je ka nemo jakunan nan sai ya samu wani yaro ya ce raka shi sun fita bayan gari suna neman wato wannan jakuna sun zo to gidan shi wato Ishmawil annabin lokacin kenan ma'ana su banu Isra'ilawa akan sami annabi yana raye kuma a sake turo wani ko a sa wani jagora wanda zai taimaka masa wajen isar da manzanci kamar yadda ya zama to lokacin annabi Musa ga kuma mai Harun annabi Harun alaihi salam amma lokacin manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wanda aka tura matsayin ya zanto mai mace shi kadai amma daga cikin annabawan banu Isra'ila akan aiko da wani annabin kuma a aiko da wani ko ya masa handun uba ko su yi aiki tare ko kuma a tuno masa da wani dai mutumin kwarai haka inda lokacin sa annabi Shu'aib haka akwai annabawa da yawa kan kasa a duniya lokacin da annabi Musa yana raye lokacin annabi Yaqub da ƴaƴayensa da annabi Musa yana raye har ya zo ya zuba wa yaransa ruwa ƴaƴansa mata da sauransu akan samu ana annabi fiye da ɗaya a duniya a lokaci guda saboda haka sai ya ce za ku yi akwai wanda zai zo a matsayin jagora shi babansa da ya tura shi a je a nemo wato waɗannan jakuna sun fita bayan gari shi ɗazuta tare da wannan wannan yaro ɗin sai sun wuce ta gidan wannan annabi ɗin ishmawul sai yaron ya ce mu shiga gudun wannan gidan wannan annabi tunda shi gidansa bayan gari ne mu je mu tambaye shi ko ya ga wucewar jakunan nan tanan tunda shi na bayan gari kuma mu nemi mana addu'a mu yi dace wajen gano rakuma a jakunan nan da wuri sai wato ɗalibin ya ce mu shiga suna shiga wato ishmael sai ya ga yanayin tsawon talut don da taluta shi ma ɗaya ne daga cikin wato mutanen garin wanda gama gari kawai ba ba tare da yana da wasu alamomi ko wani tsammanin zai zamto wani ba to kuma dama a lokacin jikanin gidajen da suka yi ragowa a fili wanda aka sani a cikin banu isra'ilawa akwai waɗanda suke jikanu ne ɓangaren mulki akwai wanda suke ɓangaren wato annabtaka daga cikinsu akwai ainihin wato jikokin lawi don annabi yaƙub to su kuma daga cikin waɗannan akwai annabi musa da haruna da kuma sauran wanda suka biyo bayansu jikanun kuma wanda suke masu mulki su ne ‘ya'yan wato yahuza ɗan annabi yaƙub su kuma daga cikin waɗannan akwai annabi dauda akwai annabi suleiman ɓangaren wato masu mulki kenan bangaren annabtaka su kuma bangaren su annabi haruna da annabi musa to shi kuma bangaren da shi ɗaluce yake shi ba su da mulki kuma ba su da annabtaka yau da su wato a lokacin su jikanin bunyamin ne su a lokacin kakanninsu ko iyayensu su laifi suka yi sai allahu tabaraka wa ta'ala ya fi shi da su sai zama to ainihin su suma dai zuriyar gidan annabi yaqub ne amma su bangaren su wato sun yi laifi sun zamto suna ta yi wa wato suna ta ta'addanci a fili suna cewa mata faɗi akan idan mutane to da suna jin suna da ƙarfi suna da mulki sai su kama mace a gaban mutane su yi fasikanci da ita sai Allah tabaraka wa ta'ala fishi da su sai zamto su ba mulki a hannun su babu kuma maganar annabtaka wato wannan yana gwada cewa kowane ne in dai saba Allah tabaraka wa ta'ala Allah zai fishi shi haka Allah tabaraka wa ta'ala ce walau taqawwala alaina ba'd al-aqawi inda a ce annabi sallallahu alaihi wasallam zai faɗi wani abu kari akai Allah tabaraka wa ta'ala ce da shi ma mun kama shi sai da duk wanda zai saba Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala zai fishi da shi kuma wato yana gwada cewa mutane ko Allah tabaraka wa ta'ala wato bayya dauko wanda yake ba mutumin kwarai ba a fili ko mutane ba sa ganin shi ba sa nutsuwa da mutumin da yake ba mutumin kwarai bai zanto shine shugaba ko da mulki ko da kuma me wato annabtaka ne cewa ne a ce ga gida suna da yawa wani mutumin kwarai kamamme ya iya mu'amala da mutane wani kuma mutumin banza abin da ya ga dama sharhol ya sai yake kuma ya ce kuma shi yake so jagoranci mutane wannan yana da wahala mutane su amince da wannan to saboda haka shi dalut su ba komai ba ne suna shiga cikin gidan nan to dama lokacin da suka bakaci haka ya gaya musu ƙa'ida ɗaya shi ishmael lokacin da manu isra'ila suka nemi cewa ib'at lana malikan nuqatil fi sabilillah ka turo mana jagora mai yaki domin Allah sai ya ce musu kun ga ga wata sanda ga wani kaho kun ga wannan sandan duk mutumin da da wannan sandan da wannan kafan wannan kafan mai ne a ciki daskararre a cike yake kofar wannan kafo din duk mutumin da kafan nan yake cikin daki ko yake gurin da kuke ko kaga yana shigowa inda kuke kafan nan wato man nan ya narke ya naso jikin kafan nan to ku gwada tsayin sa da wannan sandar idan aka tsawon sa ya daidai da wannan sandan to shine wannan jagora ya ga musu wannan ka'idar to da yazo da suka zo cigiyar jakuna gidansa sai ga alamun tsawon wato talut shi wannan annabi ishmawi sai ya ɗauko sandansa sai ya gwada tsawonsa sai ya ga tsawonsa cif-cif da wannan sandar sai ya ji cewar tofa wannan shi ne dama Allah ta baraka wata ba shi wannan sandar da wannan kafa ɗin ya ji cewar to tun da tsawonsa ya kai wannan shi ne yana duba wannan kafan kuwa sai ya gama nan ya fara narkewa ya gama ya narke sai ya ce matso sai ya kama kansa sai ya ɗebo wannan manyan ya wato ya mulka masa a kansa dama ya gaya mutanen cewar ga kahon nan ga kuma sandan nan duk wannan ga yanar ke a kama kansa a mulke shi da wannan man ya kama kan ishmael shi ishmael yana cigiyar jakuna ya ga an kaisa shi wato an auna shi da tsayin sanda an kuma ɗauko mai an dadima kansa an shafe masa me yake faruwa ai kai ne jagoran nan saboda haka ya ce to yanzu ya za a yi na sami wato alama ya ce kuna koma gina za ku samu babanku ya samu jakunansa saboda haka da haka ta faru sai ishmawil ya tara mutane banu isra'ilawa sai ya ce inna allaha qad ba'atha lakum taluta malika gashi ta zo gidan sauki Allah ya aika muku taluta shine shugaba shine wanda za ku yaƙi tare da shi sai suke cewa ya za a iya zanto shi ne shi ne kuma jagora alhali kuma walam yi uta sa'atan min almal shi ba mai tarin dukiya ba saboda tunaninsu wani zai zo daga nesa wanda ba taɓa ganinsa ba saboda shi ɗan adam galibi wanda suke tare bai ya ganin kimarsa sai wanda yake gefensa ko wanda bai taɓa gani ba ko wanda yake bako a gurinsa ko wanda yake da nisa da gurinsa amma wanda ake tare duk matsayin da Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi to galibi mutane ba sa iya ganin wannan abu amma inda a nesa yake shine za su ga wannan abu yace gani ya za a yi talut kuma shi da tare aka tashi da shi anan an san yanayin yarintarsa komai nasa an sani an san yan uwansa sai ya ce inna Allah astafahu alaikum Allah tabaraka wa ta'ala da ya zabe shi akan ku wa zadahu basatan fil ilmi ya ƙara masa yalwa falala a cikin ilimi wani irin ilimi suka ce Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi ilimin sanin wato tarihin banu isra'ilawa tun da shi jikanin gidan annabtaka ne wasu suka ce wa zadahu basatan fil ilmi Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi yalwa wajen ilimi ya bashi yalwa wajen ilimin yaki tunda dama sun nemi a turo jagora ne ne yaki to Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi yalwar ilimin yaki din fil ilmi wal jism da kuma jiki gashi da karfi ga kuma sanin dabarun yaki kaga ya cancanci ya zanto me jagoran yaƙi ke ga ƙarfin jiki ga kuma sanin da ake yaƙi sai ya ce da su wallahu yu'ti mulkahu man yasha Allah tabaaraka wa ta'ala yana bada mulkin sa ga wanda ya so wallahu wasi'un alim Allah tabaaraka wa ta'ala shine wasi wato wanda yake da yalwa wanda yake yalwatawa bayi alim kuma wanda yake masani subhanahu wa ta'ala na'am
وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتي يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين طيب حياك الله الله تبارك وتعالى يتي وقال لكم نبيكم sai annabin nasu ma'ana da ya ce da su Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko muku da balut shine jagora to sai suka tambayi wannan annabin waye annabin nasu wato ishmawi dan malamai sun fi nanata wannan suna wajen shine annabin sai suka ce da shi to tunda yanzu ka ce Allah tabaraka wa ta'ala ya zabe shi gashi kuma ya bashi girman jiki lalle min yadda ya fi kowa girma shi ya fi kowa sama kuma yana da ilimin sanin dabarun yaki to mecece alama da zamu gane cewar lalle tabbas ne gashi fa ya gaya musu cewar tun kafin ya ce da su tsaluce ne ya gaya musu cewa ne za ga tsawonsa daidai da wannan sandar da Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi kuma wannan kafan za a ga manyan narki alhali kuma duk wanda ya shiga inda kafan yake bai taɓa narke ba sai tsaluce amma tare da haka sai suka ce to menene ayata mulkihi menene alamar shine jagora sai annabin nasu ya ce da shi ya ce da su shine faɗin Allah tabaraka wa ta'ala wa qala lahum nabiyuhum sai annabin nasu ya ce da su inna ayata mulkihi lalle alamar mulkin shi balut an yi atiya kuma tabutu zai zo muku da wani akwatu fihi sakinatu min rabbikum a cikin akwatin nan akwai nutsuwa daga ubangiji wa baqiyatun mimma taraka alu musa wa alu harun kuma akwai baqiya akwai sauran wato athar akwai sauran waɗansu kayayyaki mimma taraka alu musa daga abinda annabi Musa alayhi salam ya bari alu dinnan ana nufin shi kansa annabi Musa kansa wa alu haruna kuma shi kansa annabi haruna akwai sauran kayayyakin annabi Musa a cikin wannan akwatu akwai kuma kayayyakin annabi haruna a cikin wannan akwatu tahmiluhu almalaika malaiku suna dauke da wannan akwatu din inna fi dhalika laayatan lakum lalle a cikin haka akwai aya gare ku in kuntum mu'minin in kun kasance masu imani in dai za ku yi imanin ku yadda to in dai wannan akwatin ya zo ya kamata ku imani tun daga can an gaya muku tsawon sa tsawon sanda ga mai zai narke ya faru kun ce a sake kawo wata alama to zai zo da wani akwatin wannan akwatin malamai suke cewa tsayinsa zira'i uku faɗinsa kuma zira'i biyu kamar tsawon haka duk da ke cewa mutane da suka gabata sun fi na yanzu tsawo sun fi na yanzu girma ya zo cikin hadisin da Imam Bukhari ya rawaito cewa Allah tabaraka wata'ala ya halicci annabi Adam wa quluhu 60 zira'a sayin annabi Adam zira'i 60 zira'i 60 kaga ba zai tsaya a masallacin nan ba ke ya yi tsawo sosai ya kai kamar falwaya ko na kuma haka yanzu duwa masallacin nan ba za ka samu wanda yake da zira'i bakwai ba ba tsayin sa a ce zira'i bakwai ba za ka samu wani to amma shi annabi Adam annabi sallallahu alaihi wasallam ce Allah ya halicce shi zira'i 60 ne tsawon sa sai ya ce kuma zira'i sittin ɗin fa ka kayyala ba kamar zira'in mu yanzu ba tunda yake cewa ba za a gushe ana rage halitta ba har a tashar kiyama ma'ana idan wannan jildin suka tafi wannan jama'a suka tafi waɗanda za su zo baya ba su kai na baya tsayi ba idan da ka san wani dogon dattijo a wani gari ko a unguwar ku yanzu ka zuwa sai gaba mai irin wannan tsawon mutane suna raguwa suna raguwa suna raguwa har tashar kiyama tare da haka cewa adawa ne ko wanda suke yan turmi ne suke cewa ko samuda suke cewa wanda suke cewa tsayinsa daga nan zuwa zuwa wudil ko ina ne ana ganinsa wannan ba gaskiya ba ne domin annabi adam da shi da adawa wanne ya zuwa annabi adam ko tun da shi ne abul bashar shi ne farkon watakun to amma shi ma manzana ce tsayinsa zira'i 60 ne kuma ya ce ba za a gushe ana rage ya fara tashar kiyama kaga kenan adama suke annabi adam ba zai kuma a ce daga nan zuwa ya tafi nesa ya yi wata guda yana tafiya kuma ana ganin ana hango shi ba duk wannan kawai shifta ce ba gaskiya ba ne ya ce kawai amma dai na bayan sun fi na yanzu tsawo to shi wannan akwatu yana da tsawo zira'i uku faɗinsa kuma zira'i biyu 2 by 3 ne kenan amma da awon zira'i yana da tsawo kenan haka shine yace inna ayata mulkihi alama aya sai da akan mulkin sa shine jagoransa jagorancin sa an ya ce kuma tabutu shine zai zo muku da ainihin tabut zai zo muku da wani akwatu fihi sakinatun min rabbikum a cikin sa akwai nutsuwa daga ubangiji an rawato daga sunan ali dan abi talib yake cewa wannan tabut din sakina din nutsuwar da take ciki yace rihun khajujun haffafatun yace wata iska ce wacce take bugawa a ciki a cikin wannan akwatu din lahara asani wa wajhun ka wajhul insan tana da kai biyu kuma fuskar kamar fuskar dan adam wata irin halitta ce arwato kuma daga mujahid ɗaya daga cikin tabi'i yake cewa shay'un yashbuhu al-hirra lahu ra'asun ka ra'asil hirra wa qalbun ka qalbil hirra wa lahu janahan yace wata halitta ce a cikin wannan akwatu din kansa irin kamar kan mage kan kyanwa amma kuma yana da fuka-fuki daga sai na ali kuma ya ce fuskarsa kamar fuskar ɗan adam haka dai an samu ruwayoyi da yawa amma dai malamai suka tabbatar cewa dukkan ruwan da aka samu wanda suna da cikin isra'iliya ce waɗanda suke baka da halin ka ce ƙarya ne baka da halin ka ce gaskiya ne kuma ba za ka faɗa ba amma dai magabata sun ta siffata ababen da suke cikin wannan akwatin wa baqiyatun mimma taraka alu musa ga wannan sakina din wani tsuwa ɗin abin da ya sa kuma ake cewa sakina shine wato shi afatin wannan halittar da take ciki idan abu ya faru sai ya kullo da kansa sai ya faɗi ga yadda za ku yi sai ya koma sai su samu nutsuwa sai a ce to kaza za a yi idan an je gurin yaƙi sai su ɗauko akwatin sai su ajiye in ya ce a rabu guri kaza mutum kaza su tafi can a rarrabu suna wato suna aiki da umarnin wannan halitta ta ciki daga zarar wannan abin na cikin akwati ya ce a yi kaza sai su samu nutsuwa shi ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ce da shi ne fihi sakinatun min rabbik a ciki akwai nutsuwa daga ubangijin ku idan kuma wani abu ne ya faru a gari sai a ɗauko wannan akwatin aji sai wannan abin ya fito sai ya bayani kuma a cikin akwatin wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun akwai sauran ababen da annabi Musa ya bari da kuma ababen da annabi Haruna ya bari a ciki akwai suka ce akwai allan annabi Musa alaihi salam na at-taura akwai kuma wato sandan annabi Musa alaihi salam da takalmansa da kuma rawanin annabi Haruna duka a cikin wannan akwatu din da kuma wani yanki na anashin alman da suka nemi cewa a saukar musu da alman wa salwa wannan kalar mannu din akwai dan kida akwai dan yankin irin wannan kalar wannan darbadin a cikin wannan akwatu din kaga ya zanto akwai mai bakiya akwai sauran kayayyakin annabi Musa da annabi Haruna a ciki saboda haka wato wannan akwatu ya zanto tsakankanin su haka ainihin abin da ya faru kamar yadda malamai suke cewa shi wannan akwatu wato da aka yaƙi ne tsakankanin banu Isra'ilawa wato a matsayin wato mummiyai mutanen ƙware da kuma waɗansu waɗanda suke a zalimai kafirai sai zamto su kafiran sun ɗauke wannan akwatu da suka ɗauke shi suka shi can wani ƙauye a ƙasar filistin ana ce masa izdawad izdawadu suka je suka ajiye wannan akwatu a can suka saka shi a wani ɗaki wanda yake akwai gunkinsu a ciki sai suka saka shi a ƙasa suka ɗora gunkin akan wannan akan akwatu kafin gari ya waye sai suka ga cewa akwatin ya dawo sama gunkin ne a ƙasa sai ransu ya ɓaci sai suka ɗauki suka ajiye gunkin a ƙasa suka ɗauki akwatin suka sake mai da shi ƙasa suka ɗauki ƙafar gunkin suka ɗora suka danne kafin gari ya waye hailau sai suka zo suka samu wannan gunkin nasu an yanke masa hannu hannaye an yanke masa ƙafafu an jefar da shi a kwanci shikenan ya suka ce ato wannan wato ya zama matsala kenan sai suka ɗauke shi suka shi wani ƙauye can suka je suka ajiye shi da suka ajiye shi a can wancan ƙauyen wancan ƙauyen su ma sai fitintunu suka rinka faruwa sai Allah ta baraka wa ta'ala jarbe su da beraye Imam al-Bagawi ya kaito a cikin tafsirinsa ke cewa sai ya zamto adadin yawan mutanen garin adadin berayen garin kowane mutum akwai bera ɗaya a madadinsa idan dare sai beran ya zo kusa da shi kafin gari ya waye ya kashe shi idan ma yi wa da ya mutu wata gobe shi ma beran su zai kashe shi in baka mutu gobe to jibi yana nan gari kafin gari ya waye beran mutum ya kashe shi ya cinye dukkan cikin suka kafa yasa gane shi wato ko wannan fitina fa ta fai yawa sai suka ɗauke shi sai suka kai shi wani daji can inda ba mutane suka je suka jefar da shi suna jefar da shi a can duk wanda suka kai shi din nan sai zanto wani mugun ciwon basu ya kama su ya zama babu lafiya kowa suna kwanci sai wata mata daga cikin banu isra'ilawa tana daga cikin jikanan jikanan cikin wato jikanan annabawa sai ta ce masu kun ga wannan akwatin ba za ku bushe sanadiyarsa kuna ganin jarrabawoyi fa daban-daban ba in kuka ga kun rabu da wannan sai kun aika da shi can filistin an mai da shi can gurin mutanen da yake nasu ne amma in ba haka ba fitintunu sun rinka faruwa da ku kenan shi kenan suka samu waɗansu wato sau wato abin nan menene sa suka samu shanu guda biyu suka ɗaura kamar amalanke suka ɗora akwatin akai suka tafi Allah tabaraka wata'ala sai ya tura mala'iku suka raka wannan wato shanu da suka kora domin sun kora shanun su ba wanda ya je tun daga shi wanda suka yi rakiya aka je can ba su ya kama su kashi ba wanda zai je kawai a kora iya shanun nan duk inda suka yi kuma shi kenan suka wajahar da su suka fuskanci setin filistin aka ɗora akwati kawai su kora su Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya mala'iku guda hudu suka raka wannan har can shine Allah tabaraka wa ta'ala ce tahmilu tahmiluhu mala'ika mala'iku suna dauke da shi suna dauke da shi ba ana nufin suna dauke da shi akan su ba ma'ana tasuqul mala'ika kamar a ce an dauko amarya in ka ce mun je mun dauko amarya dauka zai kamata ma'ana a cikin abun hawa aka dauko ta kai dai kana cikin tawagar ne saboda ka tahmiluhu mala'ika mala'iku suka dauko wannan suna dauke da shi ba wai akan su ba ma'ana suka rako kawo shi ɗin to shi ishmael ya gaya masa cewa alamar mulkinsa fi shine akwati zai zo an yi ate kuma tabutu fihi sakinatun min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka ala musa wa ala haruna tahmilu malaika za ku ga cewa mala'iku suna dauke da wani akwatu a ciki akwai nutsuwa a ciki akwai sauran kayayyakin annabi musa da kuma annabi haruna wasu kuma malamai kamar yanda aka rahoto daga Abdullahi Abbas yake cewa mala'iku ne masu ka dauko shi cancat ana ganin sa a sama tsakanin sama da ƙasa yana yawo shi akwatu din Allah tabaraka wa ta'ala ya ce inna fi zalika lalle cikin haka din la ayatan lakum akwai aya fa akwai abin lura gare ku in kuntum mu'minin in kun kasance ku masu imani wannan ba karamar aya bace ya zamto an kawo akwatu daga wani guri ba a san inda yake ba domin suna zuwa da suka ajiye banu isra'ila suna zuwa suka akwatin su ya dawo sai suka yi kabbara suka ce Allahu akbar walhamdulillah suka yi kabbara sai gode Allahu tabaraka wataala tunda dama an kwaci ne a gurin yaki sun yi ta kokarin ya za a iya dawo kun bai dawo ba to gashi wato ainihin aya ta ƙara faruwa ga kaluta da wannan akwatin da banu isra'ila suke ta nema in ma kai lokacin barka nan to iyayenka ka samu labarin cewa akwai wani akwatin da yake hannun banu isra'ila da aka rabe gashi kuma yanzu ya dawo gashi a nan ɗarinsu lallai ya zama wajibi a yi imani su ce ka za a sake tura ka za a kawo su ce ka za a sake turawa ka za a sake kawo ta aya na'am
فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاق الله كم من فئة قليلة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين حياك الله الله تبارك وتعالى يسي فلما فصل طالوت بالجنود yayin da ɗaluta ya fita da rinduna an haɗa rundunar yaƙi yayin sun yi da cewa ɗaluta wato jagora ne ga ayoyi sun zo da yawa falan ma fasala ɗaluta bil jinud yayin da ɗaluta ya fita da rinduna aka tafi yaƙi to da ya haɗa da ya tashi tafiya aka fita sai aka samu jarrabawa shi ne sai ce da su inna allaha mumtalikum bi naharin lalle allah tabaaraka wa ta'ala zai jarrabe ku fa da wata korama faman shariba minhu falaysa minni duk wanda ya sha daga wannan korama baya tare da ni ma'ana da ni biya wa man lam yad'amhu duk wanda bai sha ba fa innahu minni wannan yana tare da ni fa innahu minniya kamar yanda wato nafi yake karanta illa ma littarafa gurfatan biyadi sai dai wanda ya kamfata kamfata da hannunsa kawai ya sha wato iya kamfata kamfata daya Allah tabaraka wa ta'ala ce fasharibu minhu sai suka sha daga wannan korama din illa qalilan minhum sai dai ɗan kaɗan ne daga cikin su basu sha ba falamma jawazahu huwa falamma jawazahu yayin da ya ketara wannan korama din huwa shi wato daluta din walladina walladina amanu ma'ahu tare da waɗanda suka yi imani tare da shi da suka tsallaka wannan korama qalu la taqata lana al-yawma bi jaluta wa juludi sai suke cewa yau kan ban mu da baka ban mu da karfi ga anishin jaruta da rundunar sa ma'ana sun ga sun yi kaɗan kaɗan ne suka sha ya za su sami ikon rusa jalut wancan shi rundunar mushrikai din kenan qala alladhina yazunnuna annahum mulaqu mulaqu Allah sai waɗanda suke da yaƙinin cewa lalle za su haɗu da Allah tabaraka wa ta'ala ma'ana waɗanda ba su sha ɗin ba kenan sai suka ce kan min fi'atin suka ga wa junansu cewa nawa ne ma'ana da yawa daga cikin rundunoni ai kalilatin wacce take runduna yar kaɗan galabat fi'atan kafiratan bi idnillah tarin jayi runduna mai yawa da izinin Allah ba ku da yawa ku rinjaye masu yawa da izinin Allah no aka samu wannan an samu da yawa wallahu ma as-sabirin Allah tabaaraka wa ta'ala yana tare da masu hakuri Allah tabaaraka wa ta'ala yace yayin da tsaluta ya fita da dindinarsa falamma fasala tsaluta bil junud yayin da tsaluta ya fita da rindina an fita gurin yaki to da ya tashi tafiya sai ya ce da su duk wanda ya san ya faɗi sharuɗa yace duk wanda ya san bashi da lafiya kar ya zo kai ruwan fita duk wanda ya san ya fara wani gini bai karasa ba kar ya zo saboda yana san wanda yake tunaninsa ba wata matsala duk wanda ya san ya tsufa cikinsa ba kwari kar ya zo duk wanda ya san yana dauka na kasa kada ya zo duk wanda ya san ya yi aure bai tare da amaryarsa ba shi ma kar ya fito ya sami ya saka waɗannan sharuɗa waɗanda suka cika sharuɗan aka sami mutum dubu saba'in wasu ka ce mutum dubu tamanin ya fita da su zarata waɗanda suke basu da wata matsala ya fita to da za a fita sai suka ce to gaskiya akwai illa ɗaya gashi ana zafi kuma babu ruwa a garin nan wadataccen ruwa kuma hanyar nan ma hanya ce wacce take mai kamfan ruwa jarrabawa kenan za ta samu ya za a yi yanzu maganar ruwa sai ce ana kama hanya sai ce da su inna allaha mubtalikum bi nahari to fa Allah zai jarrabe ku da wata ƙorama dama akan jarraba mutum da abin da yake bukata ne abin da yake so a jarraba ka da dukiya ta wani a baka damar za ka iya ci ko yaya shi ne anashin jarrabawa amma yanzu kana zaune ba wani abu da yake gisa ta gaban ka tukunan kai baka da tabbas amma kana so kuma gashi yana zuwa kuma in kai ba wanda zai ci in to wannan shi ne anashin tantance imani amma kai ta cika baki a gefe kaza kaza kaza ai kai in ka hau kai in kai na guri kaza kaza wannan ba tabbas ana jarraba dan adam da abin da yake so saboda haka su yanzu bukatar su shine mai ruwa sai ya ce to inna allaha mubtalikum bi nahari lalle allah tabaraka wa ta'ala zai jarraba ku da wata korama idan an je faman shariba minku fa laysa minni duk wanda ya sha daga wannan korama din ban ma tare kuma ta ciki za a ke ta wuce illa man ittafa gurbatan bi yadihi sai dai wanda ya kamfata kamfata da hannunsa in an je kawai kan kamfata da hannunka sha ka wuce amma duk wanda ya sha ba ma tare bai mun biyayya ba ma'ana biyo Allah ta farka wata ala biyayya ba illa man tarafa gurbatan da yadi sai dai wanda ya sha har sai Allah ta farka wata ala ce fa man shariba min duk wanda ya sha daga wannan fa laysa minni wa man lam yad'amhu bai ce wa man lam yashrabhu amma farko sai ya ce fa man shariba minhu fa laysa minni duk wanda ya sha bai ya tare da ni akwai hikima cikin wannan a farko ya ce shariba a nan kuma ya ce da'ima domin lokacin da mutum yake bukatar ruwa wannan ya ruwa ne a gabansa lokacin da mutum ishi ruwa ta kama shi idan ya sha ruwa sai ya samu karfi a jikinsa kamar ma ya sha abinci sau da kasar Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa man lam yad'amhu duka wanda bai ci ba mana kamar ruwan ya zanto abinci ke idan kishi ya dame ka yanzu wannan in ka samu wani ruwan kana jin mai ka samu abin sha ka samu abin shi sai Allah ta baraka ta da cewa mallam ya da'amu duk wanda bai sha ba ma'ana saboda yanzu tasirin ruwan kuma ya tashi daga ruwansa zuwa ga wato wani tasiri wanda ke haɗaɗɗe da hada abin shi fa innahu minni duk wanda bai sha ba shi yake tare da ni illa man ittarafa gurbatan bi yadihi sai dai wanda ya kamfata kamfata da hannunsa kawai iya kamfata aka bai kowa dama ana zuwa ga kishirwa ta kama to fasharibu minhu sai suka kama sha daga wannan ƙoramar kawai minhu mana minan nahar suka kama sha daga wannan ƙorama ɗin illa ƙalilan minhum sai dai ‘yan kaɗan ne kawai su sha ba amma yawancinsu kawai suka kama sha ƙalilan minhum ɗin nan wasu malamai suka ce kamar da aka samu ruwa daga a asuddi yake cewa mutane dubu ne kawai su sha ba wasu suka ce mutum ɗari uku ne da goma sha wani abu ne kawai su sha ba daga cikin mutum dubu saba'in ko dubu tamanin iya wanda ba su sha ba kenan sun cika cikinsu yan kaɗan ɗin nan ɗari uku da goma sha wani abu ko dubu hudu ɗin nan suka ce su ne ko ba su sha ba cewa ɗari uku da goma sha wani abu an samu ruwaya daga barra dan azim Allah ƙara masa da yake cewa kunna ashaba muhammadin sallallahu alaihi wasallam mun kasance mu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama natahaddathu anna iddata ashabul bad ashabi badri muna tattaunawa cewa adadin mutanen da suka je yakin badar su ne iddati ashabi taluta alladhina jawazu ma'ahum nahara su ne adadin mutanen da mutanen taluta waɗanda suka ƙetare wannan korama suka ce adadin yace Musa bai muna lissafa adadin waɗanda suka je badar su ne adadin waɗanda suka tsallake wannan korama tare da ɗaduta ba su sha ruwan ba ya ce illa mu'minun bida'ata ashara wa mi'a sai dai mu'mine da suke mutum 310 wani abu suka yi suka rabuwa daga cikin mutum 70 wanda aka fita tare da su kaga sauran yan kaɗan ne Allah tabaraka wa ta'ala ce falamma jawazahu huwa yayin da ya tsallaka shi jawazahu yayin da tsallaka hu dinnan damirin ya'udu ila nahar huwa kuma wato hamu din na biyu yana koma zuwa ga shi taluci falamma jawazahu yayin da ya ketara shi ya ketara wannan korama huwa shi daluta din wallazina amanu ma'ahu tare da waɗanda suka yi imani tare da shi sune wannan yan kadan 310 wani abu din qalu sai suka ce sai suka ce la daqata lana al-yawma bi jabata wajhudi ai ban mu da ikon wanda suka faɗi wannan waɗancan waɗanda suka sha ruwan ne suka ƙoshi suka ce ai tunda an ce duk wanda bai sha ba da shi za a yaƙi shi ne cikakke mai imani to la ta lanar yawan mai jaluta wa junudi yau kan ban mu da ƙarfi ban mu da iko akan jaluta da rundunarsa tunda ne kun ce iyaku ne kun ce iyaku ne in haka ne ba za mu ci nasara ba wanda suka faɗi wannan la ɗaƙata ladar yawan bijarita wa junudi wanda suka sha suka koshi ƙalin da zina zan nuna annahun mulaƙun lari amma su wanda suka yi kamfata ɗaɗɗai ɗin nan sai Allah ta baraka wata ala ce ƙalin da zina zan nuna waɗanda suke da yaƙinin tabbas annahun mulaƙun lari cewa za su haɗa Allah ta baraka wata ala zai saka musu abin da ya jarrabe su suka bi zai ba su sakamako mai kyau sai suka ce kan min fi'atin ma'ana suka ƙarfafa junansu su waɗancan da suka saba umarnin ɗaluci su ba sa tare da shi dama ya ce musu wanda ya sha ba tare kamar shari ba mikun falai san minni to da suka cewar ya ware shi suke ce don haka ne ko ai ba za mu ci nasara ba kin la taqata lana al-yawma bi jaluta wa junudi shi jaluta shine jagoran mushrikai shi kuma daluta shine me jagoran mu'mine waɗancan da suka an ware su kuma sun masu yawa suka ce in haka ne ba za a ci nasara ba to su wannan yan kaɗan sai suke cewa kan min fi'atin qalilatan nawa aka samu ai da yawa an samu rundunoni runduna yar kadan ghalabat fi'atan kathiratan bi iznillah tarin jayirin dina mai yawa da izinin Allah mana me suka karfafa junan su da kansu su yan kadan din sai ba komai zamu je a buga haka ai an sha samu yan kadan su ci nasara akan masu yawa da izinin Allah ai Allah ne mai wallahu ma'as sabirin Allah tabaraka wa ta'ala yana tare da masu hakuri mu dai abin da zamu yi shine tunda muka yi hakurin ba mu sha ruwan nan ba mu yi hakurin mu je mu dabi waɗannan abokan gaba Allah tabaraka wa ta'ala zai ba mu nasara to shike wallahi ma asabirin Allah yana tare da masu hakuri matakar mutum yayi hakuri a koma menene na rayuwa wato shine wanda zai sami nasara da izinin Allah tabaraka wa ta'ala yin hakuri ba abinda mutum yake samu kyakkyawa ba tare da yin hakuri ba babu shi yanzu duka mumini suna azumi an yi haƙuri da cin abinci duk abin da bai halarsa ba da rana me aka yi wannan haƙuri aka yi shi sama ake cewa azumi watan watan ramadan ake ce masa mai watan haƙuri an yi haƙuri kaga an kai haƙuri sai a sami nasara me nasarar shine samun aljanna Allah tabaraka wa ta'ala babu wanda zai samu wani alkhairi ba tare da ya haƙuri ba kana so ka ɗebi amfanin gona a dole sai ka yi haƙuri ba kawai za ka zo ka ce za ka tafi da irin ka yau kuma ne za ka ɗauko mai amalin ke lodo ba za ka yi haƙuri zuwa lokaci za ka je ka yi karatu ka yi haƙuri sai ka fahimta komai da gashi a duniya sai mutum ya yi haƙuri in mutum bai haƙuri ba in mutum ya rasa haƙuri ya rasa babban alsha'ari ka ji mutum ya ce ni ban da haƙuri mummunan abu ne Allah tabaraka wa ta'ala ka kare mu amin yanayi na lokaci anan za mu takaita na roƙon Allah tabaraka wa ta'ala abin da muka karanta daidai na fassara mana daidai ya sami tarayya a cikin lada amin wanda ne kuskure Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mu ya Allah ka ji kan iyayen mu wanda suka rasu ka ni'imta su cikin kaburburan su wanda suke raye ka sa su cika da imani Allah ka sa mu cika da imani ka sa mu kyakkyawan ƙarshe ya Allah ka mana albarka kai wa zuriya mu albarka ya Allah tabaraka wa ta'ala muna roƙon ka marasa lafiya Allah ka ba su lafiya amin masu lafiya kuma Allah tabaraka wa ta'ala ƙara musu lafiya da kuliya gare ka amin Allah ka ƙara wa garin nan albarka da zaman lafiya wannan ƙasa Allah ka ƙara mata albarka da zaman lafiya amin Allah tabaraka wa ta'ala ka amintar da mu dukkanin abin da muke tsoro amin ya ubangiji duk inda ake tashi hankali garuruwan musulmai irin Sudan da wasu guraren Allah tabaraka wa ta'ala ka kawo kwanciyar hankali ka kawo albarka amin ya ubangiji shugabanninmu musulmai Allah tabaraka wa ta'ala ka karfafe su akan daidai kurakuran da suke kai kuma Allah tabaraka wa ta'ala ka ba su ikon gyarawa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum alaikum salam